فاتحة صلاة الفاتح اللهم بارك على الفاتحة الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل نبي إن شاء الله
إنما تجب نفقة رقيقه inna malil hasari sai dai wajibi ne mutum ya ci da bawansa wato ma'ana idan kana da bawan ci da sai ka ci da shi amma banda bawan ba- banda bawan bawanka banda kuma yake cewa bawan ko baban ka ko baban ka ba roka da wannan sai baban bawan ka dole ka ci da shi
ودابته haka nan an kana dabba dole ka ci da ita amma sharadin ci da dabba إن لم يكن مرأة ba inda za ta je ta kiwo amma in kana tura ta je ta kiwo ga wurin kiwo to ai wannan sai ka tura ta je ta kiwo amma babu dole ka ci da ita وإلا to idan mutum yana da bawa ya ki ci da shi ko yana da dabba ya ki ci da ita بيئة a to sai a sai masa da ita idan an samu mai siye shi kenan don haka da mai siye to sai mu zuwa mu gani idan dabbar da ake yankawa ce a ci sai a yanka a ci in babu kuma sai a sarka da ita to tunda kai ka kasa ci da ita sai a ba wani je ciyar wai a san musulunci ba wai hakkin da ake sha wai zaka dabban ba ta tana ina tana kula da hakkin dabban ba ba wai tura da suke sha masu suke kula da hakkin wai dabbobi a musuluncin ma tun daga shi ya ce in ba ba ba za ka iya ciyarwa ba a sayan maka da ita in ba sayarwa ba a ba da ita kyauta wanda zai ci da ita وتكليفه من العمل ma la yaqiu kama kana kallafawa bawanka ko kana kallafawa dabbanka aikin da ba za ta iya ba to sai a lalle sai a ce da sai a sai maka da ita
ويجوز من لبنها ما لا Ka ko يضر بنتاجها kuma ya halatta dabba ta haihu ka tatsi nonon amma kar ka tatsi yadda zai cutar da dan dan nata ma ba so kai ba ma na dabban ma ba so shi ma kai yadda zaka cutar da shi ka tatsi gwargwado yadda zaka sha kuma shi ma dan zai samu abin da zai sha ya halatta وعلى القرابة وفي القرابة على الموسر نفقة الوالدين والدين haka na kuma da karaba cikin yan wato kusa yan uwantaka wajibi ne mutum ya ci da iyayensa almusirai ne idan ɗa yalla namiji ne ko mace ce karami ne ko babba ne musulmi ne ko kafiri ne mai lafiya ne ko mara lafiya ne ci da ci da iyayensa da iyayen ba su da hali shi yana da hali zai ya ɗiba a dukiyarsa in ma bai in yana karamin da ya ci da iyayensa wajibi ne wannan wajibi a haka وأزمتا الأدمة to idan aka zo da yaro yana da kuɗi sai iyayensa suka ce ya ci da su su ba su da shi sai ya ce a'a kuna da naku to su kawo shi su tabbatar ba su da shi din wannan ba sabo wani ba saba ba saba Allah akai sai dai لا بيمينه a ba zama da tsuwa ka san ababu in kana ba mutum kuɗi idan aka ce ya zo ya kawo shaidun bayi da kuɗi to ba za a yarda a kawo ba sai an ce kuma ya rantsi sai shaidun- sai shaidun san ba shi da kuɗi wata kila yana da su ya ɓoye sai ya rantsi billahi da jira ila ba da wani kuɗi da na ɓoye to su yayi ba za a yi musu haka ba ba za ki rantse ba akan dan saboda ɗaya rantsar da uban sabo ne amma dai su kashe duk wanda zai ce kwashe din yana da kudin
وهل الابن إذا ضرب بالنفقة معمول على الملأ to yanzu shi da idan aka kawo shi gaban kotu wajen alkali suka ce dan nan yana wa a sa shi ci da mu to da an kawo shi a gaban alkali zai dauka yana da wada idan ya ce ba shi da wada sai a ce kashe da mu za mu dauka kana da wada kawai shaida ce za ta tabbatar da baka da ita amma ba ka sai mu je kana da kuɗi أو الأدم ko kuma an zo za mu dauka bai da shi sai mu ce ku iya ku kashe din yana da shi su za ne ma su za ce su kashe din in yana da shi أو rani الراني zan tuka biyu wanda za a yi mun da kai akan wada to sai ka shaidin bai da shi kuma da kai akan bai da shi sai iya su kashi akan shaidin yana da shi abinda za a yi kira وهادمهما haka da kuma wa- wajibi akan ɗaci da mai wanda yake wa iyayensa hidima ko da iyayen ka gane ko za su iya abin da kansu amma sai zama ɗansu wai sai suna da mai hidima to shi ci ɗaukar mai hidimar na uwa ko na uba yana kan ɗa وهادم زوجة الأب ko hadimin mai hidima ga matan uba ka gane ko matan baban ka ce wato ma'ana ba baban ka yake aure ba to mai mata hidima ba ci da shi yana kanka
وإيفاقه بزوجة واحدة kuma kuma har ila yau yana ga ɗaya kamar da babansa in wannan ta bashi da mata to kai ma mace guda ɗaya wanda za ta ka- za ta tashi kame to yana kan ɗa dole ya ubansa haka idan kuma ma ya ce ɗaya ba ta ishe shi ba kuma aka ga ɗin ba wai alfahari ba ɗaya ba ta ishe shi ba to dole ya ƙara masa wata ma amma ɗaya ta wadatar da shi to in ya ce a ƙara kuma sai cewa ba sai kuma
ولا sai a yakuri ولا تتعدد إن كان إهداهما to أمه kajuwa fa ko ba sa ƙididdiga matar idan yana da mace ɗaya babansa ce sai ce to kai ka san shari'a ta ce kai mun sai kai mun aure ce eh to ba ba ko sai zai saka shi ne ce gaskiya ne to ba zai ce sai an karo masa wata daban ba kuma ki ai wo kishiya ce da mun dinda an ce kai mun wata mata ba ina bukata to yace to ba za a yi haka ba in dai in dai baba ta ce idan zai ji to ni ita zan ciyar ala zahiri amma ba za a yi da wannan fa wannan fa zahirin da aka yi ba za ba za a ce sai an kara masa wata mutum daga ko a gidan
la zauji ummihi a ba mijin uwa ba mutum ne wani ke auren babaka to ci da babu taka yana kanka amma ci da mijinta baya kanka
wajaddin kakanka ma haka shi ba ci da shi baya kanka mala wa ladibnin haka na dan danka ko ya danka duk ci da shi baya kanka mala wala yuzkiruha tazwijuha bi faqirin haka na aurenta da bakiri kuma bai sayar ba ka gane ko yanzu idan babaka ta auri fakiri to be tunda ba shi da kuɗi to ci da shi bai sayar ai miji da ci da matarsa ko to tunda ba shi da kuɗi ci da ci da yana kanka
wa wuzi'at ala al-awlad to an raba ita ciyarwa a bisa idan yayaye suna da yawa ba ɗaya bane to sai a rarraba musu a ce kowanne ya ba a shi to yanzu a rarraba su ciyar din ya za a yi ne wa har ala ru'usi yanzu kawai sai a ce kowa ya bada dubu ɗaya ɗaya ba ruwan da ba ruwan da mace da namiji kowa dubu ɗaya ɗaya baya aw al-irsi ko ko gwargwadon gado in an ce namiji dubu ɗaya mace a ce ɗari biyar aw al-yasari ko ko za a duba wada in an ce mai kuɗi dubu ɗaya sai a ce talaka naira hamsin aqwalun talatatun
wa nafaqatil walad az-zakari to kuma har yau ci da ɗanka namiji shi ma yana kanka kai uh, uba amma shi ɗanka ci da ɗan sai ka ware tukunan na fakarka da za ka ci da wadda matanka za su ci in ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne an ware a wannan to abin da ya rubu a nan tile kuma ka ci da ɗanka amma sai hatta ka ware wannan ba amma shi ɗan ba zai iya- ba- ba zai iya sana'a ba ne ba zai in ko zai sana'a sai a ce je ta ita bai ban ka je kai a ta ba hatta yabluga har har- har sai ya balaga shi tukunna kai za ka gaje ya kai sai ya balaga shi yaron na aqilan kuma yana da hankali idan ya balaga bai da hankali ci da shi dai yana kanka kai uba qadiran ala al-kasbi kuma sai ya in ya balaga kuma yana da hankalin amma sai ya zama yana da sikila ba zai iya ba yana da ciwon shamajika shi ma shi da kai yana kan uba
al-qadza to mace ma haka hatta yadkhula zawjuha haka na mace ma kai zaka shi da ita har sai ta je gidan miji ya sada ya sada da ita, sannan ta cewa ta sare akan uba shi ma uba da zai da ita wa tazqudu anil musiri bi muri zaman to ci da ba an ce da shi da ubansa ba ba an ce uba shi da ɗansa ba duk kowannen su ne wanda aka ce ci da wani sai ya zama akwai ya taru wani watanni da baka yi ba ka gane ko da ya taru watanni baka yi ba to yanzu ciyarwa ta faɗi ba kamar ciyarwa ci da mata bane kasan ci da mata idan ka in ka ta tara kuɗin da suke binka sai ka dawo sai ka biya ta ko to ai saboda ai ciyarwa muƙabalin ta mace ide da ita tunda kana jin daɗi da shi za aka ce shi za dole aka ce wannan ba zai faɗi ba amma wannan ko in ya riga kana je wajen kana cin abinci to in ya taru to ba za a- to ba ba za a biya ka ba illa liqaliyatin aka ce lalika ne sai dai idan aka je wajen alƙali ya yi hukunci ya ce sai ka biya to inda alƙali yanke ya ce ka biya ya ce da uba ya biya abinda ɗansa ya ci ko ya ce da ɗaka biya abinda babanka ya ci to wannan ba wannan ba zai faɗi ba sai an biya ɗin
aw yunfiqu ghayru mutabarriyin ko kuma ya ci da ba shi yawa ta tabaru ba ce dama ci da ijini da ban ta tabaru ba ne dan ne kawai zai halaka na haka nake ci da za ka sai an biya shi ma
wasamarat inda hala zaminatan sun madallaka sun mazallaka haka na ciyarwa ta zarce a kan uba mutum ne ya aure da yarsa tana da sikila sai ta je gidan miji tana sikila kuma ya tafe ta ya sake ta ta dawo gida to duk da haka ci da ci da ita yana kansa shi uba din tun da aita tana da rashin lafiya la in adab baligatan ba ba inda kan ka aure mace in kana da yarka ka aura wani mutum tana karama sai ta je ta zama ta zama ba yake da suna ta ta balaga a gidansa ka gane ko kuma ya sake ta ya dawo da ita lafiyar talau a to wannan ci sai ka ce a ki dinga dan malele ka kira shi da kanki ai ba za shi ba kuma ba zai shi da ita ba aw adati zaminat ko kuma a'a ita wannan matar yadda ta tana da shamajika shine tana da sikila da ta je gidan mijin sai ta warke bayan ta warke sai shamajikan ya kuma dawowa bayan ta da sai ko sako ta gidan to shi ma ba za ba za ka ci da ita ba tunda ta an samu warkewa ta kwata kwata ta daina lafiya to yanzu ta dawo gida an saki da ba za ka ci da ita ba ka ci da ita ba kanka in kai kawai kyau- kyautatawa ce amma shari'a ba ta ma ci da su ba in ba kai ba wa ala mukatabati nafaqatu waladiha haka na kuma ya wajaba a bisa mukataba idan ka daura mace kasaba kana ji ko to kuma sai ya zama tana da da a cikin kasaba to shi da dan nan wa ina kanta in lam yakun al abu fil kitabati amma in uban yaron ba a sa shi a cikin kasaban ba domin saboda shiga cikin kasaban nan shi za ka ce da shi da dan amma in ko da uban aka hada a ciki to shi yana kan uban
وليس أجزه عنها ake zan hajji da mace idan yanzu mace wanda aka ɗora mata kasaba aka ce ci da ci da ɗan nan nata an ko to sai ya zama cewa yaron nan ya yake da suna amma an ce ba ba yana da uwa ba ba yana kan uwa ba ko to sai ta kasa ci da shi to kasa ci da shi da ta yi ba za kasa idan ta idan mace tana biyan kasaba ko ba yana biyan kasaba in ya kasa sai a ce ya koma ruwa to idan ta kasa ciyarwa tunda ba kuɗin kasaba ta kasa biya ba to ba za a ce ta koma ruwa ba ba wai yanzu shi kenan kasaba ta rushe ba ne a'a in ta kasa biyan kudin kasaba shine za ta koma ba- za ta koma bai bai wakin ne amma dan ta kasa ci da shi wannan ba ba ba za ce kasaba ta rushe ba وعلى الم- وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رلاء ولدها بلا أجر to haka na kuma yana ga uwa المتزوجة wacce take auren uban yaro أو ko الرجعية ya take da take da ja'i رلاء ولدها to kuma shayarwa ayan gane ko sha da yaro بلا أجر ba ba tare da an bata kuɗi ba idan tunda tana auren ubansa ko kuma ya take da take da ja'i dan gwada yadda kan zauje ce duk inda ka an take mace da jayi kamar matar ka take domin zaka dawo da ita ba ta zaka dake daura aure ba ta zaka kawai na dawo da ita to ita za ta sha da dan ya dan dan ku da yake tsakanin ku إلا لغلو قدر sai dai idan dama ita yar manyan mutane ce ba su yanzu ba sa shayarwa ta ce to ni ka ga mu a gidanmu mu saba irin wannan wahala ba to kai zaka dauko mai shayarwa البائني kamar wanda ya saki matar saki ba'i ne shi ma matar ta uwar ta saba ta ce ba ta da yaron ba kai zaka dauko mai shayarwa إلا ألا يقبل غيرها sai dai idan shi yaron gashi ya sake ta ciki bai ne to kuma duk wanda aka kawo no- ya sha nonon da yaron yake karɓar nono sai na kota ta to dole sai ta sha da ɗan nata أو يقدم الأب ko kuma uban bai da kuɗin da zai ɗauko mai shayarwa to dole ko ta sha da ɗan nata أو يموت ko kuma ya mutu amma ولا مال shi للسبيل yaron bai da kuɗin da za a ɗauko mai shayar da shi to dole ko ta sha da ɗan nata
واستأجرت إن لم يكن لها لبان kai ita ita matar da aka ce ciyarwa yana kanta sai ta zama tunda uban ya mutu ba a ce ita ce da shayarwa ba sai ta zama ba ba ta da nono za ta sha da yaron to ita za ta ɗauko mai shayarwa ta rinka biya ita matar نعم ولها إن قبل غيرها أجرة to المثل yana ga iwo ita ita ko yaron مم.
ta gane ko Mm.
sai ta ce wato da ta ga an ce uba ya dauko mai shayarwa sai aka dauko mai shayarwa ce duk wata zan baka dubu ashirin sai ta ce to ni a ban dubu ashirin din in rinka shayar da shi to sai a bata kada ya ce a da bakin ki ba a ali an na labana ha abraku ai nonon goya fa albarka saboda haka a bata ta shayar da dan nata ولو وجد من ترلئه إنها kai مجانا ko da ya samu ma wata tace za ta shayar da dan ba ta an bada koko ba ta ce a biya ta ta shayar to uban ya bada a ba- ya bata ta shayar din yafi amma nonon goya fa albarka على amma ba a الأرجح jiyan inda mini yunusa shi faɗa haka في التاويل a cikin tawilin da yana kuma shi malam malam yunusa وهلاك الذكري lil ummi للبلوغ haka da halalar uwa haizu albarka lil ummi uwa ce da za ta yi ita kuma mun gama rancin shayarwa sai halana ita abin da ke ce halana kula da kayan sa na sawa kula da inda zai kwanta haka- wannan duk wannan kula da wannan shine halana to wannan na uwa ne halar kasancewa da lil bulugi har ya balaga to wannan uwa za ta rinka ita za ta rinka kula da yaran nan na uwa ne
والأنثى mace ma haka lil ummi كالنفقة kamar na baka ba da ummi za ta rika ci da shi duk ina kan har sai bace ita kaji kamar faɗa yadda za ta yana ita bace ba sai ta ji gidan miji ba Ah.
ولو أمة أتك kai ولدها bari mu ga maka ji ko ku yanga ce dan ta yi yanzu ai ka gane ko to ku yangar ita ce da ke da haƙƙin halala ɗanta ai da gashi ɗana ta ya zama ita ce ko to ko haka ne sai ita ta yanta ji أو أم ولد ka ko wani nan ce malam take da ɗa to ai ka ga bata yanta ba to ci da ɗanta yana kanta shayar da shi kai halala وللأب تعاهده to bibiyar sai rinka kula da shi uba ne gona na uba ne وأدبه koya masa ladabi na uba ne وبعثه للمكتب da ya ce da ya da ya ce wasu lil muallimi da ya bi mana kai a kai shi wajen malam ko a kai shi makaranta duk wanda yana kan fa yana kan uba da dukan mutum ya saki mata zai tsayar kai yayansa makaranta ya ce yana kan uba don an ce ta ce da halala kai shi makaranta yana kan ka kai uba ثم to أمها sannan fa kuma ana ji ko idan aka rasa uwa ba ta dare to uwar uwa kakan yaron gidan ku to ita ce da halala ثم جدة الأم in babu kuma sai kakar uwa إن انفردت بالسكنى أما كاكا أو أور.
من سكنى حلالة kakar uwar ko kakar uwa ta wajen uwa ko kakar uwa ta wajen uba أمم.
ya gane ko Mm.
yanzu uwa ai za ta- ai tana da uwa da uba ko Mm.
ai akwai kakar ta wajen uwarta akwai kakar ta wajen ubanta to kakar ta- ta wajen wani ko wace ce ko ta wajen uwa ko ta wajen uba ko wace ita za a gabata kafin in bayan uwa sai ita
إن انفردت amma sharadi idan kakar ta kaɗai ta bisu guna aka ce wannan idan fara din bai rata da da da da can kaka ba ko wace za a bata mace za a bata halala sai tana ta kaɗai ta tana da maskarin da za ta iya kula da yaron sannan za a bata halala an ummin sakada halana wai da ake ba kakar wanda uwa ce renanta ya karya to shi da ake ba kaka
summa khalat to sai kuma sai halar yaron dan uwar yaron ita za ita za ba halala summa sai yan uwar sai halatiha yan uwar uwan kaga ne yan uwar uwa ba ita ce hala ba ya ta ko yan uwa ko kama uwa to sai ita za ba bayan shi ta tsuna halarsa shi yaron sannan sai kuma halar uwar ita ita ce ita take bi summa jaddatil abi sai kaka ta wajen uba kuma shi ma shi ma wajen uban ko ta wajen uwa ko ta wajen ta wajen mahaifiyarsa ita ce take da halala summa al abi to kuma fa ba sannan fa uba yazo a wajen halala fa duk sai ba waɗannan sannan za a ba uwa halala dan ba su har da mu ana rigima kamar da ba sai duk waɗannan ba sannan za a ba uwa halala shi halala ne summa al quti to sai kuma ƴar uwa ita ƴar wannan shakikiya ce sannan ƴar uwa al'ummiya sannan al'ummiya li'abbiya annan ƴar uwa al'ummiya ta fi shakikiya fi li'abbiya ta fi li'abbiya daga shakikiya sai al'ummiya sai li'abbiya
summa al ammati sai amma shakikiya sai amma al'ummiya sai amma al'ubbiya li'abbiya
summa hal bintul ahi sannan sai ɗan uwa aw al uhti ko ko ƴar ko ko ƴar ƴar uwa ita za a bawa aw al akfa'u ko minhunna ku a duba tsakanin ƴar ƴan uwa da ƴan ɗan uwan wanne ne ta fi zama kini a cikin renan ko ita zamu bawa wa huwa al azharu wani shine azabar idan nur gidin aqwalun salatatun summa al wasi to kuma sannan fa sai fa wasi wanda kai masoji ya kula da yaran nan to shi yake da haƙƙin halala summa al ay sai kuma dan uwa nasa shaqiqi sannan sai dan uwa li ummi sannan sai dan uwa li abbi summa ibnihi sai dan dan uwa shaqiqi sannan dan dan uwa li ammi sannan dan dan uwa li abbi summa al ammi sannan ammi shaqiqi sannan ammi li ummi sannan ammi li abbi summa ibnihi sannan dan ammi shaqiqi dan ammi li ummi dan ammi li abbi la jadil ummi a banda kafin uwa shi wannan ba shi da wani halala in ya zo sai a ce an ranka da sai an dawo ba ba ba ba ki a ciki a ce baka ciki
wa tara hilafahu amma malam lahami ya ce a a in ba kowa a bashi ya fi a bashi a ce a kai shi a je mun saurari daban wanda bai shafe wanda bai shafe shi ba
summa al mawlan ala to kuma idan duk ba wadannan ba sai a ga a ce shi shi wannan yaron yana da sayyidi sai a ce sai a sayyidinsa ne da halala summa al in asfal duk babu sai a ce to akwai bawansa sannan shi za sai a ba bawan wa qaddima shaqiq to kaji da muka ce mun ce akwai dan uwa akwai almi akwai duk wanda muka faɗa din nan ai ban faɗi ban faɗi sunan sunan su ba ko to shaqi za a fara
summa lil ummi sannan dan wani ummi ko dan uwan ne ko amman ne ko wani sanan shi yake bi summa lil abi ka gani ko sanan sai la'abi anan da ummi ya fi ya fi la'abi a wajen wannan a wajen tau- tausayawa lil jami ko a duk duk abin da muka maka nan kace dan wani ne ko dan wani ko ammi ko waye dai sai ka gaba da shahidi sanan da ummi sanan la'abi wa bil mutasawiyaini to idan kuma mutasawiye ne ne da aka kawo waɗannan sun yi daidai da daidai bi siyanat to sai a ce tsakanin tunda sun duk masu neman halala ne amma sun yi daidai sai a ce to waye waye ke da gida mai mai tsaro to wanda ke da gida mai tsaro shi da ba wa shabagat to kuma sai a ce kuma wane ne ya fi tausayi idan aka ga cikin su aka ce kai wane ai wane ai wane hutu ne wanda ya fi a cikin tunda sun yi daidai to wanda ya fi tausayin gida ba
wa shartul halini to ko nan ne